أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna juma'a sha tara ga watan rabi'u thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan sha ɗaya ko miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku na'am uku uku ga watan sha ɗaya uku ga watan sha ɗaya miladiyan annabi isa alaihi salam 2023 insha Allah za mu ci gaba da karatunmu cikin shama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn sura al-imam tirmidhi littafin da yake karantar da mu sufan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na halitta da kuma sufansa na halaye da kuma wasu sunnonin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin rayuwansa idan ba mu manta ba muna babu ma ja a fi kalami rasulillah babin da yake bayani akan maganan manzan Allah wanda a cikinsa da akwai hadisai guda uku shine babi na talatin da hudu mun tsaya a hadisi na ɗari biyu da ashirin da shida haddasa na sufiya nubnu kai'in أنبعنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي لها عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألت كالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله متواسل الأحزان دائم الفكرة ليست له راها طويل طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشتقيه ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعزم النئمة وإن دقت ولا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواقا ولا يمدهه ولا تجلبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تؤدى الحق لم يقم لغدبه شيء حتى ينتصر له ولا يغدب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تأجب قلبها وإذا تهدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أرد وأشاها وإذا فرح قد طرفه جل دهكه التبصم يفتر عن مثل حب الجمام نعم mun fassara wani shashi daga wannan hadisin hadisin hindu ibn abi hala wanda yake siffanta manzan Allah yake siffanta yanayin rayuwar manzan Allah da yanayin maganan manzan Allah da kuma yanda manzon Allah yake a cikin sahabbansa ya ce laisa bil jafi mun karanta ma'anonin baya mun fassara su gaba ɗaya laisa bil jafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai wauta bane walal muhin ba mai wulakanci bane ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi maka wauta ba ko ya maka wani abin da zaka ji baka jin daɗi a zuciyanka ko da a ce ka yi mishi laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi maka ramuko da kyakkyawa ko da ka masa mummuna yana daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rama mummuna da kyakkyawa bai taɓa rama mummuna da mummuna ba shine abin da yake cikin hadisin abdullahi ibn amr bin as da yake cewa manzon Allah daga cikin sufofinsa da suke cikin attaura sallallahu alaihi wasallama la yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'a baya rama mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yasfah yana afwa yana rangwame yana haƙuri to laysa bil jafi annabi ba mai wauta ba ne walal muhin kuma ba mai wulaƙanci ba ne baya wulaƙanta mutum wulaƙanta mutum yana daga cikin mafi munin ɗabi'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ba ma iya dan uwanka musulmi ba dan uwanka musulmi kam ya faɗa maka layin da ba za ka tsallake ba kan dan uwanka musulmi almuslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhziluhu wa la yuslimuhu musulmi dan uwan musulmi ne ba dai wulakanta shi ba ba dai zage shi ba ba zai tabar da shi ba kuma in za a cuce shi ba zai miƙa shi ba wannan yana daga cikin abin da manzon Allah ya karantar a tsakanin yan uwa musulmi ba ma kuma musulmi ba ko da wanda ba musulmi ba to idan da ka zauna da shi to yana da kyau ka nuna masa hali irin na musulunci na jin kai da tausayi sabila da shi musulunci addini na, na aminci da amana da salama saboda haka duk wanda zai makwabci musulunci to wa in ahadun min al mushrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'mana ko da wanda ba musulmi bane ya zauna da kai to ya ga alƙiyam halaye irin na addinin musulunci domin gaba ɗaya musulunci ɗabi'u ne da halaye wanda ba yi da ɗabi'u bai da halaye masu kyau to yayi nisa ga barin musulunci annabi ya ce al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi cikakken musulmi shine wanda ‘yan uwansa musulmai suka kubuta daga hannunsa da harcensa ba da ka duki mutum ba ba da ka saci kayan mutum ba sannan kuma ba za ka aibata mutum ko ka zagi mutum ko ka la'anci mutum ba to wannan yana daga cikin kiyam na addinin musulunci babu walakanci ko izgili ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum kar ka yi izgili ma wani dan kafi shi wani abu na rayuwa kar ka yi izgili ma wani dan kafi shi ilimi kar ka yi izgili ma wani domin kafi shi wani abu sabila da da kai da shi dukka ɗaya ne duk abin da kaga Allah ya baka to wani ni'ima ne wanda Allah idan ya zare to za a iya ganin wannan ni'iman babu babu ita tattare da kai take kawai da aka zamanto ba wani abu ba saboda haka babu walakanci a cikin addinin musulunci ko a cikin nan al-akhdari me me al'akhdari ya faɗa mana yake ce yana daga cikin ɗabi'an musulmi ba za ka yi walaƙanci wa musulmi ba ba za ka taɓar da musulmi ba ba za ka yi rantsuwan shika ba ba za ka yi wannan duk yana cikin ƙiyam na addinin musulunci dan ka san addinin musulunci shi ɗabi'unsa da mu'amalansa hatta akan dabbobi da akwai kula zamantakewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya faɗa mana cikin hadisi cewa wata mata Allah Ubangiji ya azabtar da ita mai ibada ne mai sallah ne mai azumi ne mai kiyamun laili ne amma akan kyanwa Allah Ubangiji ya mata azaba saboda tana cutar da ita tana hana ta abinci ta ɗaure ta ta hana ta abinci Allah sai azabtar da ita kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wata mata a zamanin Banu Isra'il karuwa ce amma saboda ta shayar da kare ruwa dalilin ruwan da ta shayar da kare ta ga kare yana lallagi yana neman laka yana lallagi a kan laka saboda kishirwa sai ta saka kuffinta ta ɗibo ruwa ta shayar da wannan karan dalilin shayar da wannan karan Allah Ubangiji ya gafarta mata Allah ya mayar da ita 'yar aljanna to za ka ga ashe rahama da tausayi na addinin musulunci ba iya a zamantakewa tsakanin mutane ba ne hatta a tsakanin mutum da dabbobi da akwai tausayi da jin kai tururuwa da zaka ganta halitta ce to ka tausaya kar ka zo haka kawai ka bi kanta ka mutsike ta ka shure ta saboda kai ma akwai halittun Allah da in suka zo yanda kake mutsike kiyashi haka za su iya mutsike ka duk abin da ka gani a farfajiyan ƙasa to kawai ka ji cewa na Allah ne sabira da haka Allah ya halicci wannan ƙasan ne domin kai musharaka da mutane kuma ba iya kai kaɗai ba ne da akwai wanda ba kai ba a mutanen jinsi jinsi a mutanen ma bayan jinsi jinsi kabila kabila ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum to wannan shine qiyam abinda ake so shine karka walakanta wani ko da mutun ya walakanta ka ko da mutun ya zage ka ya ci mutuncinka ya aibata ka da abinda baka aikatawa kai kaza ne kai kaza ne kamar yadda yanzu zaka ga ana kirkiran ƙarya a yaba wa mutum ko a sa wasu su kirkiro ƙarya su yaba wa mutum to manzon Allah ya ce ko da wani ya maka ƙarya ya zage ka ya tozarta ka to kai in ka san abin da yake aikatawa a boye kai karka aibata shi da wannan wa in imru'un shatamaka wa ayyaraka bima laysa fika fala tu'ayyirhu bima huwa fihi wa da'hu wa baluhu alayhi wa ajruhu laka wa la tasubbanna ahda ka bar shi idan mutum ya zage ka ya ci mutuncin ka ya bata ka yayi blackmailing ɗinka to kai ka bar shi Allah ubangiji zai zai nuna aya a kansa to manzon Allah baya walakanci yu'azzimu ni'mata wa in daqqat manzon Allah yana girmama ni'ima ko da a ce yar karama ce girmama ni'ima shine ka gode ma Allah akan ni'ima Allah ya maka abu to ka gode ma Allah kar kana kokarin ka kalli wanda suke sama da kai ka kalli wanda suke kasa da kai ni'imomin Allah ya kewaye ka ta ko ina wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha saboda haka kar ka taba tsammanin ni'ima shine kadai ka ganka kana da kuɗi ni'ima shine kadai ka ganka kana da manyan gidaje ni'ima shine kadai da dukiya da gidaje su ne mafi kashi a cikin manya-manyan ni'imomin da Allah Ubangiji ya yi ma ɗan adam saboda akwai ni'iman da Allah Ubangiji ya baka da da a zara wannan ni'iman in da ka ba da duk abin da ke duniya don ka dawo makanka ka dawo makanka da wannan ni'iman ba za ka iya ba amma ko baka da kuɗi za ka iya rayuwa ko baka da dukiya za ka iya rayuwa saboda Allah Ubangiji da ya halice ka dama ya tsara maka yadda za ka gudanar da rayuwanka cikin sauƙi ba tare da sai ka zama mai dukiya ba saboda haka yana daga cikin cutukan da yake damun al'umman mu a yanzu shine rashin sanin kiman ni'iman da Allah ya mana da aka ga kawayi gajiyar gari lafiyanka kalau ka fita gida iyalanka lafiyansu kalau ka fita gida mahaifiyanka ta ce Allah kiyaye a dawo lafiya babu wanda yake bin ka baki ba a kai karanka station ba baka firzina kana yin salloli guda biyar kana kaza kana kaza kana kaza sai kuma a zuciyanka kana jin cewa akwai abin da Allah ya rage ka da shi dan baka da kuɗi to wannan raina ni'iman Allah ne rashin godiya ma ni'iman Allah ne wanda baya gode ma ni'iman Allah Allah ubangiji ba zai ƙara masa ba duk wanda yake son Allah ya ƙara masa Allah ya bashi to ya gode ma ni'iman da Allah ubangiji ya masa wanda yake son Allah ya rage shi ya tauyaye shi to ya kafirce ma ni'iman da Allah ubangiji ya masa sabila da haka godiya ma ni'iman Allah yaran nan na muku magana a ce musu su tafi su baɗi ban ruwa sai mun gama karatu ni'iman da Allah Ubangiji ya maka to komin kacinsa ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala idan ka gode ma Allah to Allah Ubangiji shi ma zai gode maka yaya Allah zai gode maka Allah Ubangiji zai ƙara maka ta yanda ba ka tsammani ba dole sai ka ganka a cikin rafahiya ba ala ayi halin kana cewa alhamdulillah yu'azzimu ni'mata wa in daqqat manzon Allah yana girmama ni'ima ko da ni'iman yar karama ne wala yazummu minha shay'an ba ya tsangwama ko ya zargi ni'ima da wani abu ce wannan abun ka ni dai bai min kyau ba wannan abun ka da ba haka ba manzo Allah baya yin haka idan ya ga abu to zai gode ma Allah ba tare da yayi wani korafi ko ya soki abun ko ya warware kiman wannan abun ba zamanin mu zamanin hasada idan an ganka da ni'ima ai ta kushewa ba za a ce aka godiyan Allah akai ba sai ka ga mutum ya ganka da abu ne na alkhairi maimakon ya jinjina ya yaba to shi kenan sai ya kushe sai ya zagi abin mafi yawa kuma za ka samu maƙiyanmu a maimakon su tauyaye mu to mafi yawa ƙaranmu suke yi me yasa na faɗi wannan magana shine idan da za ka saka kaya fari ka fito masoyinka in ya ganka ko da da akwai ɗigon baki a jiki to masoyinka ba zai ga wannan bakin ba farin zai gani gaba ɗaya sai ka wane ka yi kyau amma makiyinka idan ya ganka ka fito ka yi ado ko mai maka hasada to duk kyan da kai gurin da ka fi rauni a cikin wannan kyan shi zai zaga ka gan shi ya yi ado takalminsa ma bai yi macin da kayansa ba hulansa ma bai yi macin da rigansa ba a aikin rigan ya ɗan lankwashe kaɗan wannan duka alama ne na hasada kana kushe ni'iman da ka gani a jikin wani idan ka gani ima tattare da wani to ka gode ma Allah kuma ka yi masa addu'a akan wannan ni'ima shi ne abinda masu hikima suka ce suka ce idan kana so ni'imomi su zo maka da yawa to idan ka gani ima tattare da wani ka jinjina wannan ni'iman ka yi yabo akan wannan ni'ima amma duk wanda yake kushe ni'ima da ya gani a tattare da wani to ya haramta ma kansa samun wannan ni'iman har abada ba za ta taba zuwa kofar gidansa ba amma idan ka ga ni'ima tattare da wani kai yabo kai godiya sannan ka jinjina to kana zaune wannan ni'imar za ta zo tana kwankwasa maka kofa yu'azzimu ni'mata wa in daqqat manzon Allah yana girmama ni'ima ko da ni'iman yar karama ne ana ganin ba komai bane to manzon Allah in ya ganka da abu zai yaba abun zai kamba ma abun saboda haka kai da kana girmama ni'iman da Allah ya maka sai Allah ubangiji ya ƙara maka wannan ni'ima kai za kana girmama kiman da Allah ya baka Allah sai ya ƙara maka kima kai za ka kiyaye baiwan da Allah ya maka Allah sai ya ƙara maka baiwa amma ka raina baiwan da Allah ya maka to baiwan ba za ta girma ba za ta yi ta dakushewa ka raina ni'iman da Allah ya maka to haƙiƙa kana neman wannan ni'iman ta gushe ne ka raina matsayin da Allah ubangiji ya ajiye ka kana walakanta kanka a gaban mutane to haƙiƙa kana arra da kanka ne zuwa ga gushewan wannan ni'ima duk abin da ka gani tattare da kai na ni'ima ni'imar lafiya ka gode ma Allah ni'iman musulunci shine mafi girma da ni'iman annabi muhammadu da ni'iman musulunci da ni'ima ni'ima ni'ima masu yawa to ka ce alhamdulillah idan ka ce alhamdulillah Allah ubangiji zai kara maka yu'azzimu ni'mata wa in daqqat wa la yazimmu minha shay'an gaira annahu lam yakun yazummu zawaqan sai dai shi manzon Allah baya zagin abu baya wato tsangwaman zawaqan launi ko ɗanɗano na wani abu ya ce kai wannan abun ba yi da daɗi ko wannan abun ba yi da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi gairu annahu la yazummu zawaqan sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zagin wani abu na ɗanɗano wala yamdahu ko ya yabi wannan abu to wannan shi yake nunawa idan kaga wani abu na ni'ima to kar ka tsangwami wannan abun ko ka zagi wannan abun a aka gode ma Allah duk abin da wani ya ɗauko ya baka na kyauta to kar ka kushe ka ce alhamdulillah wala tugdibuhu duniya wa ma kana laha manzon Allah baya fishi duniya ba ta sa shi yayi fishi da abin da duniya take tattare da shi shine abin da wani mai hikima yake cewa a duniyan nan kar ka yi fishi akan wani abu wanda ba mai girma ba to kuma idan ka duba sai kaga a duniyan nan gaba ɗaya babu wani abu mai kima sai kaga ashe duk fishin da za ka yi akan wani abu abun bai kai kai fishi a kansa ba duk damuwan da za ka yi akan wani abu to abun bai kai ka damu a kansa ba ya kamata ka samu sumud ka samu juriya da jur'a na tsayuwa a gaban kowane irin yanayi da zai zo maka dan da akwai nau'o'in mutanen da da suna maka magana mai kaushi sabila da su tunzura ka kai fishi to kar ka biye musu ka tunzura idan mutane sun tunzura ka dan kai fishi to kar kai fishi idan mutane sun tunzura ka dan hankalin kai fita a jikinka kai wani abu su nuna ka su ce ga irin halin wani to kar ka tunzura hasali ma duk lokacin da kai fishi ka rike zuciyanka kar kai martani a lokacin sabila da mafi yawa idan kai martani a lokacin fishi to za ka yi zo ka yi nadama daga baya ka ce dama ba wannan martanin na yi ba da kaza na yi don haka ake so ka samu sumu da jurewa da jur'a lokacin da wani abu ya faru wanda ya kamata ka yi martani to ka jira kar ka yi saurin martani manzon Allah ya yi wasiya masahabinsa da ya ce kamun wasiya annabi ya ce masa la taghdab kar ka yi fishi faraddada miraran annabi ya sake maimaita masa la taghdab la taghdab la taghdab kar ka yi fishi kar ka yi fishi kar ka yi fishi saboda haka manzon Allah la yaghdabu lid-dunya baya fishi akan duniya saboda idan ka yi fishi akan duniya ma ba za ka iya canja komai ba دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء كبر دنيا كبر يو دغو بس أي كتا أبين دا سكسو حكا أكا ربوتا كي دي دك أبين دا كغني كوي كجدائي أزوشي ينكا إذن أبين دي فرن تاما كريني كبودي ما الله أكي idan abin da ya bakanta maka rai ne ko ya sa ka a damuwa shi ma ka gode ma Allah ka ce alhamdulillahi ala kulli hal ka ce ina gode ma Allah a cikin kowane hali saboda haka manzon Allah la tugjibuhu dunya wa ma kana laha duniya da abin da ya kunshi duniya ba ta saka shi yayi fishi dan wani ya zo dan ya tunzura shi yayi fishi to ba zai yi fishi ba dan an samu wanda da dama sun zo dan su tunzura manzon Allah su ga annabi ya fusata ya hau dokin zuciya sai su ga manzon Allah bai yi fishi ba ya ishe mu ishara wanda ya zo ya shaƙe manzon Allah ya ce an ban bayanin cewa ku masu rikon bashi ne ka bani bashi na wani ba yahude bayan ya faɗa wa manzon Allah kausasan magana ya shaƙe manzon Allah sai na Umar ya zare takobi zai kashe shi manzon Allah ya ce ka bashi ya Umar ana wa huwa ahwaju ilayka min ghairi haza da ni da shi ba wannan muke bukata ba ta'muruni bi husnil qada kamun umarni in zan biya bashi na biya yadda ya kamata wa ta'muruhu bi husnil taqadi shi kuma kace in zai karbi bashi ba haka ake yi ba annabi yace a bashi bashin sa aka biya shi ya je zai fita manzon Allah yace a kira shi ai sayyidina Umar ya zara takobi ya tsorata sabila da zara takobin nan ya kamata a masa wani ihsani saboda tsoratar da shi da aka yi aka ƙara yi masa ihsani wannan mutum har zai fita sai ya dawo sai ya ce dama shi duk sufofin manzon Allah ya gani abinda bai tabbatar ba shine wannan sufan na yasbiqu hilmuhu ghadabahu haƙurinsa yakan riga fishinsa amma duk sufofin ya gani ya ce wannan bashi eh yana bin annabi bashi amma kwana bakwai suka yi yau kwana uku saura kwana hudu kuma ya ba da bashin ne domin ya zo ya yi wannan cin zarafin ya ce amma annabi da ya zo bai mai da statement din ya ce ba kaza da kaza muka yi ba annabi sai ya ce ma umar ka ce min na biyan bashi shi kuma ka ce masa ba haka ake karban bashi ba annabi ya ce a biya shi bashinsa bayan an biya shi aka kara masa bayan har ya je zai fita ya dawo ya zo ya yi kalmar shahada ya ce shi dama duk sufofin annabi ya tabbatar kawai sufa ɗaya ne da aka ce haƙurinsa ya riga fishinsa manzon Allah ba zai taɓa yin fishi baka ga haƙurinsa ta zo ta mamaye wannan fishin ba ba za ka taɓa gani ba shine abin da manzon Allah ya kasance la tugjibuhu dunya wa ma kana laha abinda duniya take ciki da da zarafin duniya da ƴan duniya ba su bakanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fishi ba haka manzon Allah yake ba fa idza tu'diyal haqqu lam yaqum li gadabihi hatta yantasira lahu idan aka ƙetare gaskiya aka yi ta'addanci akan gaskiya to kuma manzon Allah in yayi fishi ba zai taba sakkowa ba har sai ya taimaki gaskiya ma'ana akan kansa ne baya fishin amma in an taba gaskiya to zai yi fishi kuma bari sako akan fishin ba sai ya taimaki gaskiya haka manzon Allah yake shine sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda manzon Allah yake tare da su sahabbai dukan su gaba daya bai sa soyayyen da annabi yake yi sahabi ya bar sahabi ya ketara gaskiya ba ya sawa dan ya ishe mu akan Usama ibn Zaid da aka je yaki ya ga wani yana shigan bultu yana kashe musulmi daga ƙarshe Usama da ya ganshi ya daga takwabi dai sara kansa sai ya kalmar shahada bayan ya yi kalmar shahada Usama ya sara kansa sai da aka dawo aka ba manzon Allah labari annabi ya ce ina Usama aka ga annabi ya yi fishi annabi ya ce a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai ya ce ya rasulullahi tsoro ya ji fa shi ya kashe wani ya kashe wani ya kashe sabanka kusan goma tsoro ya ji annabi ya ce a fashakakta an qalbihi wa ra'ata wa ra'aita aqalaha amla ka tsaga zuciyarsa ne kaga tsoro ne ya sa ya faɗa ko kuma ba tsoro ba annabi sai da ya ta maimaita a fala shaqatta an qalbihi wa ra'aita aqalaha amla sai da annabi yayi kusa ya tsayar da haddi akan Usama ibn Zaid to annabi idan dai aka taba gaskiya annabi baya bari har sai ya dauki hukunci wanda Allah ya saukar akan wannan wannan kuma shine abin da yake na gaskiya يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالكسب شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا فالله أولى بهما ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي هو إن يكن فقيرا نه إيه؟ إن يكن فقيرا فالله أولى بهما ماذا الله صلى الله عليه وسلم bai taba wani abu ya zo sabila da tausayi ko jin kai ko abin nan ya daga kafa akan gaskiya ba sai dai kuma manzon Allah yana da tausayi na jin kan kan kar wani abu ya samu al'umma wanda al'umma za ta fada a garari ko ta fada a cikin musiba ko ta fada a cikin bala'i shine azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim abin da yake damun ku babba ne a gurinsa yana damunsa kuma mai tsananin kwaɗayin alkhairi ne a gare ku kuma mai tausayi ne da jin kan mumine to fa idza tu'diya al-haqqu lam yaqum li ghadabihi shay'un hatta yantasira lahu idan an taba gaskiya babu abin da yake saukar da fishin manzon Allah har sai ya taimaki gaskiya wala yagdabu li nafsihi wala yantasiru laha shi fa dan kansa baya fishi kuma baya yin wani abu dan ya taimaki kansa dan ya ya nuna shine shine mai gaskiya baya yi ko ko domin ya bada nasara ma kansa sai dai ya bada nasara ma gaskiya aka ce sayyiduna ali ibnu abi talib a fagen yaki yaki ya kai yaki suka shiga mubaraza da wani kafiri sayyidina ali ya kwantar da kafirin ƙasa har ya ɗaga takwabi zai sara kansa sai kafirin ya yi kaki ya tofa ba fiskan sayyidina ali sai sayyidina ali ya fata sara kan kafirin sai tabiya da kar na kashe shi ya zamanto dan ya tofa min ya wune sai na barki sai an haɗu wani jikon kuma ka gane eh al-intisaru lizzat yana daga cikin alama na ru'unatun nafs neman ka taimaki kanka neman ka nuna kanka neman ka ce kai ne mai gaskiya neman ka nuna kai ne wanda da a wannan yana daga cikin alama na arru'unatun nafsiyya alama na san rai al-intisar akbarul intisar shine al-intisaru ala zat shine abinda arastor ya faɗi wani philosophy ne yake ce laisa shaja'u man yahzimu a'da'ahu ash-shaja'u هو من يهزم رغبات نفسه لأن الشجاعة هي الشجاعة هي الانتصار لأن النصر هي هو الانتصار على الذات yace jarumta ba shine kai ka kashe abokan gaba ba shi ma jarumta ne amma ainihin jarumta shine as'abu as'abu shaja'a shine al-intisaru ala zat ka fi karfin kanka ka tirsa sama kanka aikin alkhairi kuma ka tirsa sama kanka kar ta aikata aikin sharri ka tirsa sama kanka ta bi dokan Allah ko tana so ko ba ta so wannan shine ainihin jarumta al-intisaru ala zat ka fi karfin kanka ka fi karfin son zuciyanka ka fi karfin sha'awanka ka fi karfin huzuzun nafsi wannan shine ainihin nasra saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yantasiru li nafsihi baya neman wannan almajirin ya shiga ya ce su kashe ruwan la yantasiru li nafsihi baya neman wato ya taimaki kansa baya neman taimako domin taimakon kansa duk yaƙuƙuwan da manzon Allah ya yi to ba ya yi wannan yaƙuƙuwan ba ne domin ya taimaki kansa domin ya taimaki addinin Allah ne an gane ko domin ya taimaki musulunci ne domin ya taimaki addinin Allah ne amma idan dan kanka ne to ka bari Allah ubangiji shi zai taimake ka idza ashara ashara bi kaffihi kulliha idan manzan Allah zai yi nuni to yakan yi nuni ne da hannunsa gaba ɗaya sai a ga ya nuna hannunsa gaba ɗaya haka baya nuni da yatsa sabba ba baya yi sai dai a ga ya yi nuni da hannunsa gaba ɗaya idza ashara ashara bi kaffihi kulliha wa idza ta'ajjaba qalabaha idan manzan Allah wani abu ya bashi mamaki sai ya juya hannunsa ma'ana in wani abu kamar ya ce ma balu aqwami me yasa kaza ta'ajjub me yasa mutane suke yin kaza ma'ana sai kaga manzon Allah ya juya hannunsa wani abu idan abu ne na ban mamaki abu surprising abin da yazo na ban mamaki manzon Allah sai aga ya juya hannunsa wa idza tahaddatha ittasala biha wa daraba bi wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra in yana magana kuma to yana language irin na hannu yanda zaka ga wasu suna magana suna suna language da hannunsu to manzon Allah yana yi amma shi manzon Allah idan yana yin magana akan ga ya ɗauko hannunsa na haguna na dama yana sakawa a cikin tafin hannunsa na haguna kamar in wani abu ya faru sai a ga manzon Allah yana ishara haka babban yatsansa sai yana buga shi a cikin tafin hannunsa na haguna an gane ko wa iza gajiba idan manzon Allah ya yi fushi a arada wa ashaha sai a ga ya juya ya kawar da kai wa iza fariha idan manzon Allah yana cikin farin ciki gabda tarfuhu sai a ga ya rintsa idansa saboda murna ma'ana idan idan manzon Allah yana murna ba shewa yake ko a yi ele ko a manzon Allah sai a ga ya rintsa idansa ya rufa idansa hakan nan saboda farin ciki jullu da hikihi tabassum mafi yawan dariyan manzon Allah gaba ɗaya murmushi yake yi yaftaru an misli habbil gamam murmushinsa yakan fito kaman haskawan walkiya idan manzon Allah yana magana sai a ga tsakanin haƙwaransa suna fitar da walkiya suna fitar da haske kaman a ce wani kankara ne ko ka habbi gamamin aulakal barki yalma'u sai ka ga kaman kwayan girgije ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine aka ce idan manzon Allah yana magana kamshi yana fita daga bakinsa in manzon Allah yana magana hasken da ke fitowa daga cikin wushiryansa yakan bigi katangu sai a ga kaman katanga yana haƙwaransa yana ɗaukan katanga kaman miro a saka ana ɗaukan katanga yana ɗauke idanduna to haka manzon Allah in yana magana da ka ga haƙwaransa suna ɗaukan katanga idan kuma yana magana sallallahu alaihi wasallama wani abu ya zo na dariya to murmushi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan shine mandiqu rasulillah yanayin murmushin annabi da maganan annabi da mu'amalan annabi da zamantakewan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman nasaran manzon Allah yana cikin ɗabi'un manzon Allah ne manzon Allah bai tursa samu wani sai wani yayi imani dole ba manzan Allah bai kashe wani dan kawai bai yi imani ba manzan Allah ya duk wanda kaga annabi ya daga takwabi a kansa to ya daga ne domin ya kare kansa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir shine abinda Maulana Sheikhul Islam yake faɗi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya toshe ƙarya ne da halaka bala sadda udwanan wa radda dalala لأن النبي الهاشمي الدهر ما غزا بلا صد عدوانا ورد ضلالا من ذا الله بي تبا ياكي domin ya ribaci ganima ko ya ribaci mata ko ya ya shiga cikin gari ya keta alfurman garin ba duk yanda kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaki to yayi yaki ne domin ya kare kansa daga farmakin makiya halaye shine ya shigar da imani kyakkyawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yasa da yawa daga cikin kafirai suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam akwai bature Mahatma Gandhi na kasan India babban filosofi ko ba bature ba ne filosofi ne kuma yana daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya wajen kawo 'yanci makasan India to shine yake cewa shi mafi girman abin da yake bashi mamaki da annabi Muhammad yaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake mallakan zukata yake rike zuciya zuciya ya zamanto ta manta komai a kansa shi wannan shine abin da yafi komai ban mamaki lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ko da bai yi imani da shi ba yace amma ya yarda da cewa yana da wani magana isu na mallakan zuciyar mutane kuma ba wani abu bane halaye ne rahama ne da Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fadlan galizal qalbi lan faddu min hawlik jin kai ne da tausayi bil mu'minina raufur rahim sada zumunta ne wanda sai da tuna Khadija tace innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'duma wa tusaidu ala nawa'ibid dahr sada zumunta kyautatawa jin kai tausayin yara tausayin kowa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahman sa yayi ijtimali a gare shi shi yasa duk wanda ya hadu da manzon Allah bai yi imani ba to gaskiya hasara ya tabbata a gare shi mamaki ya tabbata ga wanda ya hadu da manzon Allah ya yi rayuwa da manzon Allah ya ga abin da Allah ya saka cikin manzon Allah irin na kyau da mu'amala amma kuma bai yi imani da manzon Allah ba wannan hakika ya tabe yayi asara Allah ya kiyaye mu babu ma ja a fi dahika rasulillah babi na talatin da biyar a cikinsa da akwai hadisai guda tara wannan babun zai mana bayani akan dariyan manzan Allah laitahu kassani bi ru'yati wajhi zala an kulli man ra'ahu shaqa sayyidun yaltaqi katibata bassaman idza afhama al-wujuha liqa'u duk wanda ya ga manzan Allah to babu shi babu rashin arziki har abada ina ma a ce Allah ya keɓance ka da ganin fiskansa domin shi ko da abun yaƙi ake gumurzu ya kai gumurzu to in ya yi karo da sahabbansa lokacin da fiska ya mututtike shi kuma annabi murmushi ake ganin sa yana yi wahala bai taba sa manzan Allah ya jijjiga ya raunana har manzan Allah a'a manzan Allah shine yake kamo zukata lokacin da wahala ya saka zukatan tana irtijafi tana rawa annabi sai ya kama zuciyan ya mata rabbi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ji irin yadda manzon Allah yake dariya yaya dariyan annabi yake hadisi na 228 haddathana Ahmad ibn Mani haddathana Abbad ibn al-Awwam عن الحجاج وهو ابن أرطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله هموشا وكان لا يدهك إلا تبصما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل الأينين وليس بأكحل نعم أحمد بن مني يا بام لاباري لقى أباد بن عوام حجاج يا بام لاباري شيني ابن أرطة daga Timako ibn Harb daga Jabir ibn Samura radiyallahu anhu kala ya ce kana fi saƙai rasulillahi hamusha a ƙwabirin manzan Allah maƙyangyaman manzan Allah akwai hamusha latafa akwai wato taushi ma'ana nan ƙwabirin manzan Allah yana da taushi ƙwabirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da taushi ba kuma kututturi ne katoto ba a'a kwabrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sauki kuma ba katoto ba ne yana da laushi da tafshi kuma la yadhaku baya dariya illa tabasu mai sai murmushi in zai yi dariya sai a ga yayi murmushi yaftaru an misli hadbil gama kaga kawai kaman girgije yayi kaman walqiya yayi wal ka san walqiya in ya walka sai kaga ya dauke idan ka ko to manzan Allah in dai yi murmushi kawai walƙawa yake yayi murmushi shikenan ba za a ci gaba da kuma hayaniya ko kaha kaha dariyan shedan manzon Allah ba yayi dan annabi ya ce wa iyyakum wadhahika fa inna dahika tumitu alqalba na hane ku da dariya domin dariya yana kashe zuciya yawan yin dariya dai sa zuciyanka ya mutu yakan sa zuciyanka ya zamanto bayi da wato khiffa na fahimtan wato na karɓan hasken da yake zuwa daga hadaran ubangiji to manzon Allah yakan yi dariya ne da murmushi fa kuntu idza nazartu ilaihi in na kalli manzon Allah qultu sai in ce akhalal ainai idan sakan bakin ciki baki kirin ga kwalli amma walaysa bi akhala ba kwalli yasa ba shi ko bai sa kwalli ba to idan sa da kwalli farin ciki faritar wal farisol bakin ciki baki kirin صلى الله عليه وسلم أزج الهواجب من غير قرن بينهما إرق يضره الغضب haka kuma gashin giransa yana cike aqnal irnain karan hancinsa sallallahu alaihi wasallam a tsaye yake ya hasabuhu man lam yata'ammalhu asham in baka lura ba daka zaci karan hancin ya tsaya tsaye ne amma kuma ya dan lankwasa amma kuma bainahuma irqun yadurruhul gadab nan da yace azajjal hawajib min gairi qarni gashin giran manzon Allah suna cike sun haɗe wato sun cika amma ba su haɗe ba abin da yake nuna alaman ba su haɗe ba shine akwai wani jijiya wanda idan manzon Allah ya yi fishi wannan jijiyan yakan cika wannan jijiyan yakan tashi to manzon Allah akhalal ainaini wa laysa bi akhal manzon Allah idan sa zaka ga da kwalli ko da bai saka kwalli ba haka wannan sahabin ya fada jabiru ibn samura حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابن لهيئة عن أبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جفع رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيبة بن سعيد دقى ابن لحيئة دقى عبد الله بن المغيرة دقى عبد الله بن الحارث دقى ابن جزع عبد الله بن الحارث بن جزع رضي الله عنه ياشي بن تبغنن mai yawan murmushi kaman annabi Muhammadu ba ko da yake manzon Allah murmushi yake zai ka gan shi yana murmushi to ba za ka taba in ka je ma ina ma za ka jin yunwa to kana zaune a gaban manzan Allah annabi na murmushi wani yunwa da ka ji ai ba maganin yunwa ba kishin ruwa sai yasa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wahalan da aka ce suna sha to dadin da suke ji na zama da manzan Allah yafi wannan wahala duk wahalan da aka ce ta a'a da su daura dutse a cikin su saboda yunwa a'a da a je yaki a jijjiga da a je yaki a ji tsoro a ga mutuwa karara to ga ka ga manzan Allah tsoron mutuwa na me zaka ji kuma wani tsoron mutuwa zaka ji ga ka ga manzan Allah annabi shine rayuwa ai kana gaban wanda zai baka rayuwa ne rayuwa sarmadiyi abadi rayuwar da ba zai yanke ba rayuwar da bai da ƙarshe saboda rayuwa a cikin manzan Allah rayuwa ne da ba ta ƙare yau manzan Allah shekara dubu da ɗari nawa da ɗari da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiransa daga makka zuwa madina amma fa rasulullahi hayyun fi qulubin nas yana raye a zuciyar mutane an kira maka manzan Allah sai ka ji zuciyanka yana mai kyarketa kaman kaman da a ɗauke ranka ma ga baki ɗaya to kaga annabi shine yake ba da rayuwa saboda haka ba za ka je gurin manzan Allah kuma kana tsoron wani abu akan rayuwanka annabi shi yake kosar da zuciya ba za ka ji yunwa ba بن خالد الخلال آه، سنة يحيى بن إسحاق الصيلحاني سنة الليث بن سعد بن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان دهك رسول الله إلا تبسما نعم أحمد بن خالد الخلال دقا يحيى بن إسحاق الصيلحاني ليث بن سعد يا بام لاباري دقا يزيد بن أبي حبيب daga abdullahi ibn al-haris radiyallahu anhu kala ya ce ma kana da hiku rasulillahi illa tabassuman dariyan manzon Allah ba shine qahqaha ba murmushi ne dariyan annabi ba wani abu bane sai murmushi murmushi yake yi qala abu isa abu isa ya ce al-imam at-tirmidhi kenan hadha hadithun gharibun min hadisi lays ibn sa'ad wannan hadisi ne garibi hadisi garibi shine hadisin da rawi ɗaya ne aka karba daga gurin shi kaman hadisin innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kaga iya sayyidina Umar shine ya kadaita da wannan hadisin ko to haka shi ma wannan hadisin a iya gurin Laisu bin Sa'ad aka samu wannan hadisin an gane ko حدثنا أبو أمار الحسين بن هريث أنبأنا وكيء سن الأعمش عن المأرور بن سويد بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآكر رجل يدخل النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه سجار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له علمت يوم كذا وكذا وكذا وهو مكر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله دهك حتى بدت نواجذه tayin yayi to da mu tsaya akan wannan hadisin da mu tsaya akan wannan hadisin idan muka zo shi za mu maimaita hadisin hadisin Abu Ammar Al-Husayn ibn Hurayfi da yace an ba'ana waki'u daga A'mash daga Al-Ma'rur ibn Suwayd daga Abu Zarr radiyallahu anhu yace manzon Allah yace na san farkon wanda zai shiga aljanna ran kiyama na san waye na san ƙarshen wanda zai fito daga wuta a saka shi a aljanna shi ma na san waye sai annabi ya ci gaba da bada labari sai ya ce ran kiyama za a zo da wani sai a kawo masa zanubansa yan ƙanana ƙanana sai a ɓoye manya manyan zanuban sai a ce masa ka san laifinka na kaza wanda ka aikata ranan kaza da ranan kaza sai ya ce wallahi haka ne ni ne nayi ba dai yi musu ba to an kawo masa ƙanana sai yana tunanin to in an kawo manya fa yayi dan tsinci kaina to ba da a kawo manyan ba kawai sai a ce a bashi a bashi kowane laifin da ya aikata cikin wannan laifukan to a rubuta lada a gurbin wannan laifin sai a ce masa ya shiga aljanna sai ya zo yana tafiya yana jin shi ne ko ba shi ba ne yana ce ina fa da zunubi kaza ba a tambaye ni ba ban ga wannan zunubin ban ga kaza ba ban ga kaza ba manzan Allah sai yana dariya saboda rudewan wannan mutum da ya ga girman rahaman Allah abu zai sai ce fala kadra aitu rasulallah na ga manzan Allah bahika ya yi dariya hatta badat nawajizuhu har sai da nawajizuhu turaman haƙorinsa suka bayyana nawajizuhu fiƙoƙinsa sai da suka bayyana saboda girman rahaman Allah an kawo mutum ranar alkiyama an tsayar da shi an ce ba kai ka aikata kaza ba ce ni ne ba kai ka aikata kaza ba ni ne ba kai ka aikata kaza ba ni ne sai Allah ubangiji ya ce to ya ku mala'ikuna duk gurin da aka ce ya aikata kaza na laifin nan to ku je ku rubuta lada a wannan wajen a'a sai yana tunanin to ai ba a ambaci irin manya-manyan laifuffukan da ya yi wanda ma ba a sani din nan ba sai kawai a ce ai shi kenan ya je aljanna to shine manzon Allah yake dariya sabila da mutum bai san girman rahaman Allah ba girman rahaman Allah ya fi yanda muke tunani girman rahaman Allah ya fi zunuban mu yawa la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha tati ala hasabil isyani fil kasami Allah idan zai baka gafara da jin kai to zai baka ne gwargwadonsa na shi Allah kai kuma bawa gwargwadon laifinka to za ka iya haɗa laifinka da rahaman Allah ne ba zai haɗu ba ai an ce ran kiyama da a zo da wani ya aikata laifuka da yawa bayan ya aikata laifuka da yawa sai a ce masa Allah ya ce a kawo masa littafinsa ba kai ka aikata kaza ba ya ce ni ne ya Allah ba kai ka aikata kaza ba ya ce ni ne ya Allah ba kai ka aikata kaza ba ni ne ya Allah wannan hadisin Abdullahi ibn Umar ne muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaita hadisin sai Allah Ubangiji ya ce to a ja'altani ahwanan nazirina ilai yanzu da kake aikata wannan laifin da ka buya kake aikata su ni yanzu kana kunyan mutane su ganka ni ne baka kunyan na ganka sai ce ya Allah ai rauni ne da nake da shi na wani dan adam Allah sai ce to je ka yanda babu wanda ya sani a duniya to yau ma ba wanda zai sani je kana ya maka shikenan shikenan an sallame shi ya tafi aljanna to haka rahman Allah ubangiji yake rahman Allah yana da yawa rahman Allah baya karewa duk girman laifinka to Allah Ubangiji yana daidai da ya karbi laifinka da gafara mai yawa Allah ya gafarta mana za mu tashi akan wannan hadisin mu maimaita shi mu faɗi da ƙa'ik na abubuwan da yake ciki na girman rahman Ubangiji abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sada mu da annabi Muhammad Allah ya saka mu cikin cetonsa wa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin